أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدداوة a darasinmu kenan na bakwai ko? insha Allah ta'ala kuma Allah ya kaddari a wannan muzakkira a shafi na 32 kuma a mabhas as-sabi' babi na bakwai kuma bahasi na bakwai za mu tashi ne akan ismul hay'a yadda ake samun suna wanda ya nuna ta yadda aka yi abu shine hai'a asalin hai'a tana nufin sifa amma yadda aka kaifiya yadda aka gabatar da abu muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wanda karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya yace ta'rifuhu ismul hay'a sunan da yake nuna ta yadda akai abu arrafahu Dr. Ahmad Hassan wani doktor da ke kira Ahmad Hassan Kahil ko Kuhail bai sa wasali ba bi annahu ismun yadullu ala nau'in min al hadath suna ne wanda yake nuna nau'i na yadda abu ya afku an gane ko wa darbun minhu da wani nau'i darbu nan ba ana nufin bugu ba darbu nan ana nufin tamka shi yasa ake cewa adrubil khabar nau'uka na bada labari adrubin nas ana nufin anwa'un nas intabe lahu sifatun khassa wanda yana da sifa wadda take banta da shi an gane ko wa'allaka ala hada ta'rif sai yayi ta'riki akan ta'rifi fa qala sai yace arrafahu ba'd ulama sashen malai sun yi mai ta'rifi bi annahu ma dalla ala al-hay'a abinda ya nuna hay'a ta yadda ake yin abu allati yakunu alaiha al-fa'il wadda wanda ya aikin yake kasancewa akan ta halat hala mubasharatil fi'li lokacin da yake fuskantar aiki ina fata an fahimta wal haqqu amma zance abin da yake gaskiya annas mal hay'a shi suna na hay'a wanda yake nuna yadda aka gabatar da abu kama zakara sibawaihi kamar yadda imamu sibawaihi ya faɗa war radi da ar radi inna ma yadullu ala nau'in min al hadath yana nuna wani nau'i ne na abkuwar abu wa darbun minhu da kuma wani nau'i na shi shine darbu dai kuma shine nau'in waddalu alal hay'a abinda yake nuna halin da aka aikata abu as-sifatul malfuza sifa wadda aka yi lafazi da ita aka yi furuci da ita awil muqaddara ko ko wadda za a kaddara ta na fata mu ci ko ya zamanto an fada ko ya zamanto kaddarawa za a yi ma'ana dai akwai sabani tsakankanin malamai reference na'am ya ba da littafin da za a duba number 1 in ka diba kasa at-tibyan fi tasrif al-asma a safha ta 25 san gani ko ala ayyati hal shurutuhu sharuddan sa yushtaratu li siyaghati ismi al-hay'a ana shardantawa yadda za a fitar da suna na ai'a an gane ko ma yushtaratu li siyaghati ismi al-marra abinda ake shartantawa in za a siga ta ismul marra mun faɗi ismul marra sharuɗansa ko ba haka nan ba ne abinda mun ka faɗa shurutuhu a safha ta 31 yusahu min fi'lin tammin mutasarrifin ko ba haka ba ghairi qalbiyyin wa ghairi dalin ala sifatin lazima ko ba haka an kace ba to shi ma wannan sai ka dauko wadannan sifofin sai ka zama ismul hayya siyaghatuhu yadda ake siga shi a hada shi ismul hay'a shi sunan hay'a min al-fi'l thulathi daga fi'li thulathi wa yati ala wazni fi'la yana zo akan wazni na fi'la nahu jilsa ya an kace jalastu jilsatal muta'allimi nayi zama irin zaman mai neman ilimi domin an san neman mai neman ilimi daban zaman mai girman kai daban ko ba ka dan bane zaman mutakabbiri in ya zo aka azami shi salon ko in yana da babbar riga haka ya kai to kaga in ka zo gaban malami kai haka ba ba zance neman ilimi ka zo ba masali kuma bai ta ba jilsatal muta'allimi akwai dan ladabi ka ala littafin ka mun gane wannan ko to ya dullu ala alhay'a to wasu ka nuna jilsa ita ke nuna hay'a wasu ka ce a'a ita jilsa tana nuna nau'in min alhadath amma almuta'allimi shi ya nuna hay'a shi yasa an kai sabani shi yasa sun kace nan abin da yake nuna alhay'a as-sifatul malfuza aw al-muqaddara kenan al-muta'allimi kinnan shine as-sifa in mun fade ta to in kace jalastu jilsatan yadullu ala al-hadath amma al-muta'allimi ita ce malfuza in ba mu fade ta ba sai mun kace jalistu jilsatan muka yi shiru to muqaddiru hada muqaddarata an gani shi almuta'allim shine yake nuna wani irin zama ne kai ba jilsa ba a wajen unsu malamai wasu kuma suna nuna a'a shi jilsa shi yake nuna hay'a shi yasa suka yi sabani wajen ta'arifin an gane ko ba a gane ba da mun ka zo ta'arifin shi mun ka ce ismun yadullu ala nau'in min alhadath wa darbin minhu shi ismul hay'a fi'la waɗansu malamai suka ce a'a abinda yake nuna akan hay'a an gane ko inda an ka ce ba'd ulama bi annahu ma dalla ala al-hay'ati allati yakunu 'alayha al-fa'il hala mubasharati al-fi'l wal haqq an isma al-hay'a kama dhakara sibawayhi war-radi inma yadullu ala naw'in min al-hadath wa darbin minhu kenan wadalu ala al-hay'a huwa as-sifa al-malfuza aw al-muqaddara in ce jalastu jilsatan to shi wannan yadullu ala naw'in amma jilsatal muta'allimi al-muta'allimi wannan sifar da muka ce tadullu ala al-hay'a wasu ka ce a ita jilsat ita ce ta dullu alal hai'a wasu ka ce a abinda zai zo bayan ta shine ya dullu alal hai'a dan ku gane sabanin da malamai suka yi to in dai suna zaman to sulasi ne fi'la ne jalastu jilsatan rakibtu rikbatan kenan fi'latan fa in kana al masdaru bit ta'i in ya zaman to masdar kin a cikin yaren larabci dama yana da ta'un dalla alal hai'ati bil wasfi to sai a karo wasu sifa kenan awil idafa ko ko ayi mishi idafa nashattu dallata nayi cigiya shine nashattu ba wancan ne na waƙe ba adallata abinda ya bace nishdatan azimatan da yake nishdatan da mayar ta'un to sai ka ce nishdatan azima dan ya dullo alal hay'a musamman in abinda ya bace yana da kima da daraja ko ko yana da tsada au nishdatan akwai saghira ko akwai kasira akwai da'ifa ko kuma nashattu dallata nishdatal malhufi irin neman nan na almalhuf mai neman ceto shine malhuf ibn al-qayyim al-jawziyya da littafi ighathatul lahafat taimako wanda ya shiga cikin halin ni iyasu ko ko na shattu nishdatal hairan awil hairan hairan shi ne mutumin da ya rudu bai san inda za shi ba kalladhi istahawathu ash-shayatin fil ardi hairan lahu ashabun yad'unahu ila al-huda ila al-huda atina ija Allah fa fil misal al-awwal a cikin misali na farko dalla alaiha bil wasfi abin ya nuna ta da wasfu an gane ko da an kace nishdatan azima kenan wa fi thani a cikin misali na biyu dalla alaiha bi idafati al-masdar ila almalhufi aw alhayran shasa idan muka duba malin yace to wala yubna min ghairi thulathi shi ismul hay'a ba a samun shi daga fi'ili wanda yake ba harfi uku yake da su ba wama jaa minhu duk wanda yazo fa huwa shadhun to shadh ne yuhfaz wala yuqasu alayhi an gane ko za a ki za a ki yuhfaz za a kiyaye shi amma wala yuqasu alaihi ba za a yi kiyasi akan sa ba nahu khimratan an gane ko min ikhtamarat almar'a idan mace ta sa khimar wannan dan kallabi ko kuma mu ce khimar niqabi an gane ko kenan ikhtamarat khimrat almar'a an gane ko to khimra kun ga ikhtamara ba fi'li thulathi bane amma an samu khimra ya zo wato ismul hay'a wannan shabin ne kamar niqbatun min intaqabat ta sa niqabi intaqabat niqbatan ku gani to sai a ce niqbatan duk da yake ba a samun ismul hay'a wannan shadh ne larabawa sun yi bina'in shi wa immatan immatan min i'tamma ba i'tamma da alhamza ba i'tamma الرجل إذا لبس العمامة إن يسنى رواني كنا اعتم عمة اسم الحيئة ني أما كما فعل يوت حرفي أكو سيدي شاذ يحفظ ولا يقاس عليه to abu guda nake son mu gane a nan tsakanin ismul hai'a da ismul marra shi ismul hai'a ismul marra fatha ismul hai'a kasra jalastu jalsatan kaga ismu almarra ismul hay'a jilsatan wannan ko baka gane ko gudu in ka rike wannan dai ka hitar wani abu yawa jilsatu listiraha an gane ko jilsatu listiraha sai da wasali don mutane jilsatu listiraha zuge jiwa jalsa shi ko jalsa sau daya alhali ko cikin sallah guda ma ai ba ai jilsa daya ba san ko nawa ake ba daga an kama yi sai an lissafa mun gane wannan da kyau to kaga imamul albani da yazo sai da ya masa wasali mi yasa saboda ba kowa karanta ilmu sarf wani sai ce ai shi hadisi ya karanta ba ruwa ne da ilmu sarf da lugha kai ka taba ganin malamin hadisi ko tafsiri ko shari'a wanda bai san larabci ba wace irin magana ce kake yi wannan shi da hana ita lugha wasila ce za ta kai ka ka fahimci abin da ake nufi shi yasa wata rigima da ake yi tun daga lugha take tashi baka fahimci abin da kyau bane a larabci ka fassara shi ba daidai ba shi yasa ake rigima da kai Allah ya gane duk اسم الفاعل شيني المبحث الثامن اسم الفاعل سونا وندي أيكة أيك شيني اسم الفاعل سبق الحديث عن تعريف المشتق كنان بياني يا جباتا أكن تعريف كلمة مشتق ودا أنا تراتو تنيد جواني أبو وأشرت هناك ما لن يتناي إشارة ناينوني أتن إلى أن المشتقات إلى أن المشتقات sab'atu anwa dan jami'a ba saboda shi mushtaqqu guda bakwai ne nau'i bakwai ne wa awwaluha na farkon su can inda ya fara bayani kenan sai fara zanawa da ismul fa'il huwa ismun yusahu lid-dalalati ko lid-dilalati ko lid-dulalati ala man waqa'a minhu al-hadath shi an kawo ismul fa'il yana nuna wanda ya aikata aiki aw qama bihi koko shi ya tsayu da wannan aikin aw qama bihi aslul hadith koko asalin hadithin ya tsayu akan shi ma'ana ya zamanto dabi'a ce gare shi siyagatuhu siyagashi ga yadda ake wato yin siga ta mi ta ismul fa'il yusagu ismul fa'il min al-fi'l ath-thulathi wa min ghayrihi abinda sa ake bambanta maka saboda galibi shi thulathi sai ga ya bambanta da sauran siyagatuhu min ath-thulathi in fi'li ya zamanto yana da harfi uku yusagu ismul fa'il min al-fi'li fa'ala kenan fi'li in ya zamanto fa'ala ne laziman wa muta'addiyan ko da lazimi ne ko muta'addi kamar ya zamanto fi'li mai fa'ala to ko da yana da maf'ulun bihi ko da lazimi ne bai da maf'uli to ana siga ismul fa'il da gare shi wa fa'ila da kuma fa'ila muta'addiyan amma da sharadi ya zamanto muta'addi shi mai kasra sai in ya zamanto muta'addi ba lazimi ba ala wazni fa'il to ala wazni fa'il fataqulu zaka ce darib min daraba yadribu ismu al-fa'il fa'il darib fa'il darib wanda ya buga ko baka nan bane jalis wanda ya zauna ko baka nan bane min jalasa yajlisu fahim wanda ya fahimta fahima ya fahimu saboda fahima fa'ila ne amma muta'addi ne fahima darsa mun gane wannan tawo amma shi jalasa fa'ala ne amma lazimi na domin jalasa alal kursiyi ake cewa ya ta'adda bi harfil jarri baka ce jalasal kursiya sai in ka kwankwadi larabci sai ka ce jalasal kursiya sai kai zaman ka ce a'a alal kusi kace ka ce a'a harful jarri yajuzu hasfu ahyanan eh ana shafe shi wani a ajiltum amra rabbikum ay a ajiltum an amri rabbikum ni don Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa in ka karanta nahwu kya malamin ka kya malamin balaga in ka karanta nasoshi kya malamin usulul fiqh in kana zuwa wajen su yanzu na suna doma baka gane ba malamin balaga da in yayi kurai sai ya ce maka ai kaza ana aika wushi kaza ko ba ka nan bane ko malamin nahwu wanda yayi zurfi cikin nahwu sai ya faɗi abu da gangan da ka ce kuskure sai ya ce maka a'a fi'ili wanda yake ta'addi kuma wani lokacin yana zaman tuwa bai yi ta'addi ba na fatamci shi kuma ta'addi da harful jarri wa iya ya farhabun ai farhabunu ne ko kuji tsoro na to wallazina hum li rabbihim yarhabuna bai ce rabbahum yarhabuna ba ce baka yajuzu fil lugha ba kai karatu ba kuma kai karatu na ma in kana yawan kuskurantar da malamai haka wani zai maka sai ya faɗi abu da gangan don dai ka ce kuskure na nuna ma baka iya ba ai hattara mutane akwai keta gare su idan ka ɗauki ɗabi'a ka shine kuskurantar da mutane wallahi sai an kumetar da kai mutanabbi ya ce man yuhin yashalul hawanu alaihi duk mutumin da yake wulakantar da mutane to yi masa wulakanci abu ne mai sauki wa mali jurhin bi mayyitin ilami yace wa mali jurhin drauni bi mayyitin ga matacce bai dace bai kasance ilamin yana da radadi in kana ma mutane wulakanci idan aka yi maka ka ji zafi dan kai ne ka fara وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الله يجوتا Allah shirya da mu to mun gane wannan da kyau ko da mun haka balaga ita wani ilimi ne saman ilmun nahwu was sarf usulul fiqh wani ilimi ne wanda zai taimaka maka ko da ka karanta nassi ka fahimce shi da kyau ko hadisi an gane ko shi yasa rashin karanta ulumul ala yana cuta mu na kwarai da gaske ina muku bushara ma insha Allah ta'ala shi ko qawaid na ilmul balaga in Allah ya mayar da mu gida lafiya mun koma mun je niyami mun dan huta za mu sake fitowa za a yi daura garin kwanni amma shi za a yi ne kan yadda ake hada mawdu'ai waɗanda ba sa cikin group su ba da lambobin su a saka su yadda in an baka mawdu'i ko khutba ko an baka mawdu'i na wa'azi ko an baka mawdu'i na muhadara ko bahasi ga yadda zaka yi ka tsara shi san yadda za ka iya haɗa maudu'i 500 ko 600 ko dubu kaga sai ka huta ko ba ka dan bane kai yanzu manto kullum ana neman ka wa'azi kana ta ai ban shirye ina ina zuwa ko sai ina cikin wani uzuri kai ko baka sai da za ka yi bane kuma garin tawa muna son ai wata daura in Allah ya kaddara shi ko za a yi ta ne kan ka'idodin balaga da alaƙar su da ilmin muka na na lugha da na shari'a insha Allah ta'ala duka waɗannan ulumul alam na su mu dauke su ɗaya bayan ɗaya gurgurdon abin da Allah ya ba mu sai a har hada su a yi memory card an gane ko a rarraba ma yan uwa kuma a ga sunan cikin internet ka tsaya ka saurara ka yi bincike ka gane daga baya tana yau ka ƙara faɗaɗawa ilimi ba wasa bane Allah ya taimake mu wa yaqillu malam yace yayi karanci maji'u fa'il wazani na fa'il na ismul fa'il yazo min fa'ila allazimi ko ba haka ba ya zama to fa'ila lazimi ne ba muta'addi bane kuma a samu ismul fa'il yazo yayi karamci ba wai babu bane wa min fa'ula kuma daga fa'ula mislu karuma kenan shi shi fa'ula ma asalin lazimi na bai taba zama to muta'addi ba wala yakunu illa laziman gashi ma kai mallan ya kawo shi na huta nahu salim min salima yaslam to ismul fa'il salim ko ba ka nan bane to وضاحك من ضحك يضحك شي ما فعلني لازم با متعدي با اما ان سمو اسم الفاعل اما ياي كرمشي وفرها فروها ngani ko faruha yayi alfahari faruha ko ba karan bane ya kwari ngani ko farihin Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratu shu'ara wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihina qira'at ne daban-daban wanda sun karanta farihina kaga ismul fa'il ne min faruha kuna alfahari da shi da mai mai ha'un duk sunan sun zo da ma'ana guda wasu kace a farihina a halin da suke aiki farihi na ta zan ɗabi'a ce tasu a lokacin da suke aikin suna alfahari kuma ma bayan sun ƙari gashi suna kallon shi kuma zai zan ɗabi'a gare su mun gane ko sai dai in ka ga suna yana da fa'il yana da fa'il suke cewa to fa'il din yana nuna lokacin da ake abin fa'il kuma yana nuna abin ya zan ɗabi'a wa inna la jami'un hadirun hadirun hadiruna muna cikin tsoro hadiruna dama mu mutane ne masu sauna dama tun can da fir'auna na tsoron haka don Allah ya ce wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun shi yasa Allah ce fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka bai ce dayiqun ba saboda da'iqun din a lokacin akwai kuncin mun gane wannan da kyau shi yasa kada mutum ya dauki waɗannan al'amuran ya ce ba su da amfani yace to fa'ula yace to shi ko faruha min farihi sai ce wa ƙadiyya a tismul fa'il ala gairi hazal wazin shi ne ismul fa'il yana zuwa akan wani wazani wanda ba fa'il ba wa ƙadla khasa zalika abu hayyan ya taƙaita bayani ce nan ya tarsu shi wannan bayanin a wuri ɗaya abu hayyan wani malamin da ake kira abu hayyan a tauhidi rahimahullahu ta'ala an gane ko yana da wani littafi sunansa al-bahrul muhit littafi ne na tafsiri wanda ya tattaro qira'at da lugha dalibinsa ɗaya daga cikin ɗalibansa ya wani littafi wanda ma sai ya fi zama talhisi na littafin malamin kuma ya fi kawo fa'idodi shine ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi mujalladi wato 11 ne in ka samu jaka 150 sai ka tura saudiya su maka shi ko kano ban san dai ko nawa yake bare a kano amma dai tsaba mai kyau zai kai kusan jaka 150 na fata a samu haka in ma babu a siyo shi a maktaba a sa duk mulkumin da yake son ya san sirrin luga alkur'ani da qira'atul alkur'ani dole sai da wannan kuma ya hada ilimi uku ya tattauna kansu ilmul qira'at almutawatira wa shadda galibi ilm an-nahw i'rab aljumal musamman da kuma ilmul ishtiqaq wal abniya ya ba su muhimmanci sai can wani lokaci yana tabo ilmul balagha to in ka hada shi shikenan mujalladi 11 ne sai dai ba sai ba ma hadda karatun aiki ne a wannan zamani wallahi Allah ya kyauta neman tuwo mallan wani biyu ma ba tuwon na ake nema ba wani biyu duniya dai ake nema don wani ɗalibin yana da abincin da zai ci amma irin abincin da ke son ya nema ne ya ci to irin shi ne in an ce an neme shi ba za a yi karatu ba saboda mai son ya ci naman kaji kullum babu da za a iya karatu in dai an samu ya iya karatun sallah an yi sa'a mai son ya sa gazina kullum ina mai son ya shiga mota mai sanyi irin wadda masu kuɗi suke shiga kasan bai shirya makaratu ba ko ba haka ba mai son ya shiga gida mai AC bacci bai shirya makaratu ba ina fata an fahimce ni ka bari in ka yi karatu in ka ƙari in kana da rabo ka samu amma wallahi in ka ce kana ɗalibi za ka nemi waɗannan ka mutu ka mutu wallahi ba zai a yi tashi sai a yi tashi baram baram ba ka samu karatun ba kuma ba ka samu duniyar ba dan ita duniya haka take ko waɗanda suka je kasuwa ba kowa ya arziki ba za ka ɓata makanka lokaci ka yi haƙuri gane wannan ko? shi ne farihina ibn amir da kuma hamza da kisa'i da khalaf da asim su karanta farihina a cikin surtu shu'ara sauran ƙurra sun karanta farihina ga mai ilmul qira'at kadiba cikin littafin taujih na ilmul qira'at da kaga wannan alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam doktora da aka rubuta a kasar saudiya umar salim bazumul ɗaya daga cikin littafin da suka tattauna kan wannan sai ka diba cikin fihras inda ya kawo aya sai ka cira ta kawai kai tsaye kana tafsiri sai ka ga inda ya kawo ta cikin fihras sai ka dauko wannan mas'ala an gane ko ko ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun ko ba ka ba ko tawjih wato qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr an gane ko ka same shi ka ƙara duk da wannan littafai ne wanda suke nuna maka yadda ake bincike kan tawjihi na qira'at Allah ya taimake mu amin ya rabbi ya ce to abu hayyanin tauhidi ya ce minal fi'ili fa'ala fi'ili na fa'ala wani lokacin ismul fa'ile na zakuwa ba fa'il ba sai zama to fa'ul an gane ko fa'ulun ne amma ismul fa'il ya ce na'us shi ne mai yawan bacci ko mai bacci daga annas ƙa'ul mai yawan ɗumi mai surutu ko da subbatu ko sambatu kana suna cewa sambatu sakwata suna cewa subbatu ko eh sabbatu eh surutu ko tsaye yawan magana fa'il wani lokaci kuma ba fa'ulun bane ismul fa'il sai yazo fa'ul an gani ko arif masani ko daga arafa ne shi kwancan na asani wanga ko qala ne qaul fa'il fa'il fa'il ismul fa'il awiq awiq ba uku ba awiq mutumin da yake yawan saba ma iyayen shi Allah kamar tsari ko kuma awiq mutumin da aqa ya uku mai yawan eh, bijirewa wa qati'a mai yawan yankewa qati'a yaqfa'u wa fa'il mithlu sayyid wa mayyit asalin shi fa'il ne an gane ko ismul fa'il din ne mai nuna sayyid ya samu shugabanci ya shugabanta domin shugabanci aiki ne to amma wannan wawun din ya'un ce fa'il ita wannan ya'un daban ainun kin asalin ta wawun ne sada yasudu saywid sai aka ce sayyid shi ko mata ya mutu mayyit an gane ko mayyit ne domin mata ya mutu ne sai aka ce mayyit amma in an hankalta ma fi'ilin shi mai ya'un to kuma duk ya'un biyu ce akwai mata ya mutu akwai mata ya mitu yawwa wa fa'ilan a wani lokaci yanzu kuwa fa'ilan tayyihan an gane ko tayyihan shine mutumin da manya ataridu ma la ya'nihi mutumin da yake gitta ma abinda bai sha- bai shafe shi ba fa yaqa fil balaya sai ya fada cikin musiba dama in kana shiga abinda bai dame ka yanzu kana shiga cikin matsala Allah kai mu tsari aw ya'taridu li kulli makramatin wa amrin shadid ko ko mutumin da duk lokacin da aka samu matsala ya fi son ya shiga ya taimaka to nan yana da kyau ko ba ka nan bane ba mai sayan hada ba ka sanya rasu in ana fitina wurin sai ce a'a na sai maka hada eh ni na sayi ma akwai mai sayan shari'a don saboda waye ya ci abinci a duniya ko ba ka nan bane da mai sayan rikici Allah kai mu tsari da mai sayan shari'a yawwa an gane ko wa fa'lan wani lokaci ismul fa'il yana zakuwa bis- bi bi wazni fa'lan wa fa'la da kuma fa'la fil muannas kenan muzakkar fil muzakkar fa'lan wa fa'la fil muannas na'san mai bacci yayi kwana ko na'asa mace mai bacci ina fata an fince ni dama in in, in muzakkar ya zamanto fa'ala mace sai ta zamanto fa'ala ba a ƙara ta'u sai inda ya zamanto fa'ala nikin shi mace ba ba af'ala bace fa'alan to nan ne ake iya samun mace ta zamanto fa'alana duk da yake majma'an lugha sun ce kai a bar mutane ko ba su ƙara alif ba in sun sa ta'un a bar su da ita to ana iya barin su amma ba shine larabci mafi fasaha ba an gane ko rajulun saifan mace saifana saifan shine mai tsawo larabar suna ce saifana saboda mat- ma- ma- mace ba fa'ala bane atshan sai a ce atsha amma yanzu mutane su ce atshana to babu laifi sun ce larabci ne wanda ana ijaza don saboda a ƙara ta'un mutane su dan samu sauki amma ba shine afsahu ba ghadban ghadba ake cewa mace ba a cewa ghadbana a larabci mafi fasaha wanda kuma ya kiyama ya ce kai shi bi ma yarda ba ma kuskure ne wa fa'al wani lokacin ismul fa'il yana zakuwa ala wazni fa'al ba fa'il ba jawad mai yawan kyauta an gane ko ko jawad an gane ko ingarman doki mai yawan gudu wa fa'al da fa'al khauta khauta fa'al abin da ke nuni da khauta daga khata'a ne khata'a shine wato mutumin da yake ya kware musamman wanda yake gudun hanya dalilun hadiqun mahirun ina fata an fahimce ni al'arib mutum mai ha- kaifin hankali to sannan kuma hauta sunan wani kuje ne ko kuda laraba suna kiran shi hauta an gane ko sannan akwai zomo dan dan zomo ana kiran shi hauta kenan sai ka bambanta in kuda ne ko mutum ne ma'anar shi tana bambanta خطأ الدليل بالقوم خطوعا سنكتي سار لهم سار بهم كنن في ظلمة إن يبدي دسو cikin dare ya fitar da su hanya khauta wa maf'al wani lokaci ismul fa'il yana zakuwa maf'al a mif'al afwan milammun daga lamma ya har hado abubuwa lamma ya har hado abubuwa to milammun wanda ya hado abubuwa mi'ammun wanda ya gane abubuwa daga ammali ismul fa'il mifja'un an gane ko wanda ya zo da musiba duk ko al'amari mai girma shine mifja daga faji'a da ainun faji'a musiba faja'i'u dahri anwa'un munawwi'atun walizzamani masarratun wa ahzan inji abul baqa ar-randi faji'a ita ce musiba jam'inta faja'i' faja'i' mifja mutumin da yake zuwa da al'amari mai girma ya ce to minal fi'ili fa'ila to in ya zama to fi'ili ne fa'ila wanda yake lazimi ba muta'addi ba kenan fa'ila to ismul fa'il yana zakuwa ala wazni fa'ilun fa'ilun kenan an ce fariha yayi alfahari to mai alfahari sunan shi farihun yasa Allah ya ce innahu la farihun fakhur wa af'ala kuma ne lokaci na zakuwa akan wazni af'ala a'war mutumin da yake da ido daya ahwal an gane ko mai kallon gora shine kana wasu ke cewa hararagarki mutumin da yana kallo kan ba kallon kake ba shi muke ce ma mai kallon gora mu a wajenmu wa babuhu an yakuna fi launin to ismul fa'il in ya zamanto kaga yazo ala wazni af'ala to sai cikin launi fa kama ahmar kenan wa afatin ko ya zamanto akwai afa rashin lafiya shine afa afatul ilmi an nisyan wa aibin ko aibi wa ahatin ko ko aha tawaya afatul ilm afatul ilm wato illolin ilmi kin matsaloli shine afat jam'i ne na afa wa ma jara majraha da abin da ya bi ya gudana akan irin wannan ko bi irin wannan salon sai kuma fa'lan shi fi'ili na fa'ila ismul fa'ila zuwa ala fa'lan atshan mai jir kishruwa ko rayyan wanda ya koshi da ruwa shine rayyan daga nan ka samu riwaya za a kosar da kai daga ilimi arrawiya kana iya cewa salka abinda ake saka ruwa ko arrawiya babban malami mai kosar da mutane da ilimi wa babuhu an yakuna fil imtila to irin wannan in kaga an zo da fa'lan yana nuna imtila cika abu ya cika ya tumbatsa ya batsi ka gani an ce afshan wanda kishirwa ta kai matsala rahman Allah kinin rahmar shi ta tumbatsa ta kai duk inda baka san tsammani ba wa fa'il wani lokaci fa'ila in ya zamanto lazimi ne ba muta'addi ba yana zakuwa ala wazni fa'il hazin wanda ke cike da bakin ciki marib mara lafiya ko ba haka ba to min alfi'ili fa'ula in ya zamanto fi'ili ne na fa'ula an gane ko to shi ko fa'ula yace to fa'il wani lokacin ismul fa'il na zako ala wazni fa'il sharif sharufa ya shurufu ya samu ɗaukaka sai a ce sharif kesa an ka ce sharifai masu daraja ko wa karuma sai a ce karim mutum mai mutunci da daraja wa fa'alun wani lokaci kuma ismul fa'il min fi'il fa'ula yana zakuwa fa'alun hasanun hasuna yahsunu fa huwa hasanun fa'ilun wani lokaci kuma yana zakuwa ala wazni fa'ilun ismul fa'il na fa'ula khashinun abu mai kaushi khashuna kenan sannan kuma lokaci ismul fa'il na fi'ili fa'ula yana zukuwa ala wazni fa'al jaban an gane ko raggo matsoraci shine jaban an gane ko jaban yace kuma akwai fu'al muhalhal ibn rabi'a wanda sha'ir ne na jahiliya da an ka kashe masa dan uwansa ko yake waƙe yace ataqdu ya kulaybu ma'i idha ma jabanul qaumi an jahul firar zai dokan masa hansani dan uwansa ne an kashe rasul dokan masa fansa muhalhal ibn rabi'a yanzu bakin kabarin sai yake cewa ataqdu ya kulaybu ma'i zaka fita tare da ni safe idha ma a lokacin da na kutsa makabilar da ta kashe ka jabanul qaumi raggon wannan kabila an jahul firaru abinda zai sa wace kiri shine ya wari mai karin kuma ya mutu sai ya kashe shi shine ataqdu ya kulaybu ma'i idza ma jabanul qaumi an jahul firaru ataqdu ya kulaybu ma'i idza ma khuluqul qaumi yashhadu hashifaru ya ce to a ƙulu li taglabin wal izu fiha taglab kabila su ce ya ce a ha a tada yaƙi li zalikumun tisaru ta taba a ikwati alaihi ta taba a ƙaumin khudil ahadil akida alayya umri bi tarki kulla ma hawati diyaru wa shirbil ghaniyati wa hijru ka'sin wa lubsi jubbatan la tusta'aru wa lastu bi khali'in dir'i wa sayfi ila an yakhla al-layla an-nahar wa illa an tabida saratu bakrin fala yabqa laha abadan asaru ga abin da ka tambaya kenan nan yace sai ya halaka su in dai ba gudu akai ba eh jabanul qawm kenan yace to fu'al wani lokaci fi'ili na fa'ula ismul fa'il na zuwa ala wazni fu'al sai ce furat shine tatacce Allah ce wa asqainakum ma'an furata wa af'ala wani lokaci fi'ili na fa'ula ismul fa'il na zuwa ala wazni af'ala ahmaqu wawa kenan ko idhal mar'u afsha sirrahu bi lisanihi inji imamu shafi'i wala ma alaihi ghairahu fa huwa ahmaqu inda aka je ka ga mutum sirrinka sai je faɗa kuma sai ka ga laifin shi imamu shafi yace to ba shine wawa ba kai ne wawa idza daqa sadru almar'i an sirri nafsihi fa sadru alladhi yustawda'u as-sirra abyaq in dai kirjin ka bai rike sirrin ka to kirjin wani ai shi yafi cancanta yafi rashin hankuri sai ya fallasa ka Allah ya kyauta ya ce to kuma fa'ul wani lokaci fi'ili na fa'ula ismul fa'ina zako ala wazni fa'ul hasur wanda an sha makance shi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin hasur nan an sha makance shi shi yasa suka ce shine wanda baya haihuwa kuma bai aure a'a hasur an sha makance shi daga sabon Allah ba yabon annabi bane a ce baya aure na fata an fahimce kuma kalima ta hasuru daga hasura ne an ya sha makance to ba wai ko ne ne ma za a yi kaddarawa sha makancewa daga aure daga sakon Allah daga kaza daga kaza amma wani yan kacce mai ba hasura na nufin ba wanda bai aure bai kaza sai ka jace bai yadda ba alhali ko in ka kuma ce littafin tafsiri kika iske maganganu masu yawa saboda kai kalimar abu guda aka gaya ma shi kan riki kalima ta ihsar kuma tana nufin sha makancewa sha makancewa kuma tana da yawa al-hisar al-hissi wal-hisar al-ma'nawi wa fu'ulun wani lokacin fi'ili na fa'ula اسم الفائل yana zuwa ala wazni fa'ul junub mutumin da yake da janaba wa fa'lan wani lokaci yana zuwa fa'lan sar'an an gane ko janaba daga nisa ne jam saboda za ta nisantar da kai daga yin sallah sai kai wankan janaba fa'lan shi kuma fa'lan sar'an wanda ya kayar daga sar'a yasra'u ko ba ka dan bane mun taba wannan mun taba fadar wannan sai kuma wani lokacin yana zuwa ala wazni fa'ul fa'ula sai kuma ya zamanto fa'ulun mislu nadusun kadiba can ƙasa sai kawo number 1 yace in kana son ka zama anashi sai kadiba cikin irtishafud darab to yanzu babu irtishafud darab tare da mu yanzu ya zamu ji dole sai ka koma cikin littafan qawamin sai kadiba babin nunun dalun sinu sun ka ce allazi yukhalitu annasa an gane ko mutumin da yake mu'amala da mutane duna an yusqila alaihim ba tare da ya aza musu nauyi ba kasa in kana son mu'amala ka ta yi kyau da mutane bari su dora musu nauyi masu yawa duk abin da bai zan dole ba kan maka yadda a san kana da uzuri kai harkokinka amma da zaran komi sai an yi ma to ko da 40 gare ka in ba ayan ne ba in dai ɗiyan zamani na wallahi ka tana karewa dan kai fatan ma ka gama lafiya in dai ƴaƴan yanzu dan in tashin ya buge ka baka samu wanda zai tsaya kusa da kai eh balantana kai tunanin wani ya taimaka ma daga cikinsu duna an yi tsukila alaihim jam'uhu sun ka ce na dusuna shi ne amma asalin wannan madda ta dullu alalistima kamar mutumin da kuma yake sauraren magana ko da kaɗan ake yi kus sai ka je ya saurare ta alistima alhafi shi ma ana kiran shi na dus mun ji ko? to sannan kuma sun kace siyagatuhu min ghairi thulathi yanzu ismul fa'il ana iya siyaga shi daga fi'ili wanda ba thulathi ba ma'ana wanda ya wuce harfi uku to shi ko ya yake yusagu ismul fa'il ana siga ta ismin ismul fa'il min ghairi thulathi fi'ilin da yake ba thulathi ba ma'ana ya wuce harfi uku ala zinati mudari'ihi sai a ɗauko fi'ilinsa mudari'i abu na farko sai ka ɗauko fi'ilinsa mudari'i bi ibdali harfin mudara'a sai ka mai da harafin mudara'a miman mazmuma sai ka mai da ta mimun mai domma an gane ko wa kasri ma qabla akhirihi sai ka yi kasra ga abin da ya gabaci harafi na ƙarshe tahqiqan shin kasran nan ta bayyana aw taqdiran ko ko kaddara ta za a yi in harafin illa ya gabace ta mislu mudahrij kaga dahraja shine fi'ili mudari yudahriju shine mi المداري
dahraja fi'ili madi yudahriju fi'ili mudari to mudari'in shi sai ka cire wannan yu sai ka dauko mimun madmuma kaga mudah ريتو mudahrijun sai ka yi kasra ga harafin da yake kafin da ƙarshe ita ce ra'u to duk fi'ilin da ya wuce harafi uku haka za ka mai mu'amala sai dai in alif ta zo ko wani abu sai a ƙaddara alif ɗin kasra kin a gaban alif wa mustakhrij kaga yastakhriju sai ka cire ya'un ka ɗauko mimun shikenan kasra harafi kafin da ƙarshe kai mai kasra mustakhrij wa muta'allim daga ta'allama ya ta'allamu ta'alluman almuta'allim mimun kaga ya ta'allamu ka cire ko a ta'allamu da ka cire harfin mudara'a tunda akwai a ta'allamu na ta'allamu ya ta'allamu ta ta'allamu ruful mudara'a anaitu ko sun kace idan hada su da alhamza da nunun da ya'un da ta'u anaitu akar maka Allah haka ne aiko yawwa kan mu zo mu shiga cikin wani eh eh au nu'ta ka ji mamala ya karanta fa'ida in ka gara ma sai ka jiwa ka ce nu'ta nunun hamza ta'un alif eh, eh, ya unkin na'ati nunun hamza ta'un ya un na'ati yawa ta'ani mace kenan an jujjuya su kenan to kun ji karin fa'ida wa misalu ma kusira qabla akhirih taqdiran misalin wanda za a yi kasra ga ismul fa'il takdiran amma kaddarawa za a yi mukhtar kaga ikhtara ya zaba to mun ce yakhtaru harafin mudari'a a cire shi a kawo mimun mukhtar to yanzu mun same shi amma tar babu kasra ma qabla al-akhir sai ka kaddara ta an gane ko wa munqad daga inqadani kaga ka cire yanqadu ka cire halfur mudara ka ce munqa amma babu kasra fa asluhuma malan yace aslin su mukhtayrun tunda ikhtayara mukhtayrun munqaidun to tunda harafin illa an juya alif ta koma ya un ta koma alif kenan ba yadda za a yi a ga wannan kasra din sai a kaddara ta تحركت الياء ما لما نصرف سنك ياء انتاي حركة كنن كو فتحة كو كسرة كو ضمة شيني حركة وانفتح ما قبلها أبن دكي غبانين سوسي بودي فقلبت ألفا كنن نغبنت ينا دا فتحة إتكو نما إتما تنا دا كسرة شيني تحركت دومين حركة تنا إذ منتوها كسرة كو فتحة كو ضمة تنن كسرة أكي نفي فقلبت ألفا سي أنك ما يرد إتألف فصار مختارا ومنقادا أنغاني كو تنن كاغا أكوي مسألة sai ya zamanto da ismul fa'il da ismul maf'ul duk abu guda mukhtar wanda ya zaba mukhtar wanda an ka zaba ya za a bambanta su sai an siyaki an gane ko ko kuma a ce ma mukhtarun bil kasri sai ka tato ismul fa'il mukhtarun bil fathi ismul maf'ul domin ishtaraka fil madda aw fil wazn wa mithluhu aidan misalin shi munhal wanda yake mudha'af ne ba harful illa bane kenan wannan munhal wanda ya warware fa asluhu munhalilun domin in halla kamar abu ya kwance da kanshi to munhal an gane ko eh munhal ba kai fat ba kai kasra ba sai ka ce munhal to yanzu sai an ce munhalilun ismul fa'il munhalilun domin munfa'ilun falamma udghimal mislaini domin da an ka sanya mislaini lamun guda biyu su ake nuhi da mislaini anan wa huma huna allamani kaga malam ya ce huna allamani da yace mislaini ka kasa tsammanin kullu an ka ce mislaini lamun biyu ake nufi a'a mimun biyu mislaini na sarat munhallu shine abin da ya kwanci ba a cewa munhillun munhallun ake cewa shuzuz ismul fa'il wannan shine na karshe da zamu dauka اسم الفاعل ي... إيه. نعم أشير يكي إن حل أصلا لازمين بين التعدي إيه. داما إن فعل آه، لازمين in talaka in fasada baya baya ta'addi eh shi sama bai baka shi wahala shuzuz ismul fa'il akwai ismul fa'il wanda ya saba ma ka'ida qala ad-doktor ahmad hasan kahil ne ko kuhail bai sa wasali ba yana daga cikin mu'asirin ba san abin nan ba yace qad yustaghna bi fa'ilin an muf'ilin kenan wani lokaci ana wadatuwa daga ismu fa'il da muf'il min ghairi thulathi wanda ba thulathi ba an gane ko ma'ana wani fi'ili sai a ɗauki sunan wani ismul fa'il a dora qalu gashinan ay fa'al ghulam yaro ya balaga shine ay fa'a fa huwa yafi'un kaga ismul fa'il ba yafi'un ya kamata a ce ba tunda ba a ce ya fa'al ghulam ba ay fa'a an ka ce eh to amma sai an ka ce ay fa'a ya kamata ya zama to mu muifi'un amma suka ce ya fi'un an gane ko ya fi shi ne saurayi mai kuruciya hariri cikin mukama ya ce wa ya fi'in lam yula misqattu ghaliyatan shahadtuhu wa lahu naslun min al'aqibi ko ba haka ba babu lokacin da zamu tsaya fassara wannan saboda abubuwan suna da yawa wa al qahatir rihu sahaba ar-rihu ba mai fassara zauri sai an kaddamar da fa'ili tun da hausanci iska alqahat ta sanya ta yi barbara za mu ce as-sahaba wato mi girgiji to fahiya laqihatun an gane ko to ita rihun ne laqihatun ba wai ko a ce mulqihatun sai an ka ce laqihatun ma'ana ta yi barbara kaga ismul fa'il ne wancan sulasi duk da yake ya faɗi wannan ba ko dukkan malamai suka yarda da wannan ba wasu suna ganin dukkan su akwai na sulasin akwai na ruba'i kadiba cikin ad-durrul masun في علوم الكتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي أتكن سورة الحجر والجنو أرسلنا الرياح لواقحة كما كديبة كان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ده سورا لتتفيب هذول بس يوضع مثالي نكوي نباكا التي وأرسلنا الرياح منتورو إسكا لواقحة كاغا لواقحة جمعين لاقحة inda mulqiha an kace da sai a ce mulqihat sai an kace lawaqiha jam'i ne na laqiha dama ismul fa'ila jam'in ta fawa'il na fata an fince sajida sai a ce sawajid mata wanda sun kai sujada ka'ib ba a ce kawa'ib sai an kace kawa'ib ba a ce ka'iba ba saboda asalin ka'ib shine macen da nonon ta tashi to da ba namiji nonon shi bai tashi ba bukatar ta'u amma shin shi namiji ana iya kami shi fawa'il malaman lugu sun yi sabani wasu ka ce mata kawai adda fawa'il sawajid ko ba ka dan bane jam'i na sajida qawatil jam'i na qatila an gane ko to hakan ga lawaqih jam'i na laqiha rawaqi' jam'i na raki'a to maza ma ana musu amfani da wannan fawa'il wasu suka ce ana yi majma'al lugh al-qahira sun tsaya sun ce an yi bincike an gano akwai shi a lugha ina fata ana fahimta ta basil basil zarumi da sinun ne da lamun batil sai a ce bawasil akwai shi a larabci kadiba cikin at-tadribat al-lughawiyya al-juz' ar-rabi na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo wannan mas'ala to al-muhimmu Allah ce mun turo iska tana yin barbara tsakankanin abin nan eh giragizai da wannan girgijen da wannan girgijen kafin turawa su gane ashe girgije da girgije wannan iska zai zo ya haɗu da plis da muwayin sai a samu ruwa ‘yan metiyo su gano wannan ƙur'ani ya faɗi wannan wasu malamai suka ce a ba ma nan sahabu ba ne misali ne aka bayar iska ita take ɗaukar sinadarin namiji na icce ta kai mamaci shi sa ita ce suke yin ‘ya'ya kenan lawaƙa bai ce sahabu kaɗai ba duk abin da ta hanyar iska ne yake barbara to iska ne yake kai mishi ijazi ne na alƙur'ani yanzu ne ilimin zamani ya fara gano irin waɗannan abubuwa Allah ya kyauta kama stugniya bi mif'alin an fa'il wani lokaci kuma sai a samu muf'il sai a yi wadatu da shi daga fa'il tare da cewa wancan wancan na farko an samu fa'il ne sai an ka wadatu da shi da muf'il to wanga aksu huna min fi'il thulathi min fa'il ath-thulathi qalu habbun an gane ko habba kenan ya kaunaci abu fa huwa muhibbun farko a ce fa huwa habbun sai aka ce muhibbun daga ahabbana to shi habbun din nan ba su yi mishi ba ismul fa'il amma shi ma wannan fada ne wannan ya cewa kiyasi za a yi shi kan shi habun din nan in ka gani shi da shadda to fakkin ta za ka yi in ka ga adda ya lissafa ko ba ka nan bane ismul fa'il add mai lissafi fas'alil addin to ismul fa'il ne in ka yi fakku sai shi sai shi fita asalin shi al'adidun an kai shadda to in ka ce baka san wannan ba aiki ya same ka Allah ya kyauta dai malam da sulasi da kuma wanda yake gairu sulasi wani na shiga wani wani a wadatuwa ne waɗanda sha zini ai wadatuwa ne amma kowane yana da nashi na kiyasi yamma wantan shi na son ya nuna maka wani lokacin an wadatu da wani ne daga wani wannan shi ne ke son ya nuna maka saboda kada ka'idar ya baka ita wata rana ka zo ka yi kuskure ka ce ga wanda ya kaɗa ka rami
haka ne wa qad jaa ismul fa'il ismul fa'il ya zo min ghairu thulathi ga fi'ilin da ba thulathi ba ma'ana ba mai harafi hudu ba an gane ko ala muf'al akan muf'al bi fathil ayn da fathul ayn zina wato zina tasmil maf'ul amma alhali ko shi ne wazani na ismul maf'ul fi alfazin ma'duda amma cikin lafazi ne ma'dud hiya ahsanar rajul an gane ko mutun yayi aure fa huwa muhsan ruka ce muhsin sai an ka ce muhsan kaga laraba ba su yi amfani da ismul fa'il nashi ba wa ashaba ya yawaita shi ne ashaba asalin shi ka zuba ruwa ne masu yawa ashaba ya yawaita magana ashaba ya yawaita bayani na ilmi ashaba ya zubo ruwa masu yawa fa huwa mushabun wani kuwa ce fa huwa mushibun wa alfaja ko ba ganin bane alfaja bi ma'ana aflasa ya talauce na fatan fahimce ni kaga fulusu kuɗi to aflasa sai wagga alhamza ta dullu ala wato as-salbu an jayi masa kuɗin ya talauce kamar da zo cikin hadisi na Abu Huraira na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Muslim atadruna manil muflisu min ummati to ga sai ce muflis shi ko ya ce an wadatu kenan ya kamata a ce muflas talaka to shi aflajikin shine adda wannan fa huwa muflaj laraba sai ce mulfaj ma'ana ya talauta ba su ce mulfij ba qala sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uf irhamu muf mulfajikum an gane ko mulfajikum ku tausaya ma talakawanku to wannan kawai an kawo shi ne hadisi yana bukata sai an yi ta hakikin sa ba kai wa kaza ce qala sallallahu alaihi wasallam an gane ko eh to wannan ya kawo shi shi yasa zaka ga cikin alqur'ani duk in yazo wal muhsanatu ake karantawa wal muhsanatu wal muhsanatu an gane ko yawwa wanda insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu dora akan nan akwai sauran bayani insha Allah ta'ala za mu dan yi bayani akan karkashin wannan safha ta 35 sai mu dora za a tashi akan siga ta mubalagha da ismul maf'ul da sifar mushabbaha da ismul tafdil da ismul makan da ismul zaman da ismul ala shawarar da muke son mu bayar idan yana yiwa gobe talata ne ko a fara karatu karfe karfe goma karfe goma daidai muna tunanin gobe daura ta ƙari da haka idan aka samu awa uku in ba a ƙari ba insha Allah ta'ala sai mu daure a yi tazarci in magariba za a kai mu daure sai an ƙari kowa ya biyo da garin kwaki garin rogo ka jika ka jika in an kaɗan jima kaɗan tura sai mun kai karshe saboda lokacinmu ya fara karatuwa kinan gara mu yi haƙuri a samu a ƙarasa insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu kai ƙarshen wannan littafin in Allah ya so abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh